ba to wannan bai da ta cewa dama dai an ce shufa'a ta keɓanta ne da ƙasa ko abin da ya kama ƙasa usul kenan wato misali gona ko gida ko fili dai kamar fegi haka wanda za a iya gina gida ko tsirrai imana bishiyoyi da aka dasa suka kama amma akwai abubuwan da suke masu gusawa ake gusawa da su to waɗannan shufa'a ba ta shiga cikinsu kamar dabbobi tufafi da sauransu kamar da za mu ji ƙala yahaya yahaya ibnu yahaya laisi al'andalusi rahimahullah ya ce ƙala malikun imamu malik malaminsa wato ya ce عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم دق أبو بكر بن حزم أنا دنغن تاشيني زواغ كاكنسا ابن حزم دين واتو حزم دين shi ba babansa ba ne kai tsaye ba babansa ba ne kakansa ne abubakar ɗan muhammad ɗan amur ɗan hazm ne amma dai da yake ya fi shahara da wannan shi yasa ake ambata shi da wannan daga Muhammad dan Umara daga Abubakar dan Hazm anna Usman ibn Affan zunnuraini kenan kala Usman dan Affan wato khalifa na uku kala ya ce idza waqa'atil hududu fil ardi wato idan iyakoki sun auku ko sun kasance a ƙasa, gona ce ko gidan, in har an raba an sanya iyakoki kowa ya rarrabe ya rabe tsakanin nasa da na uwansa fala shufa'a ta fi to babu shufa'a a ciki. akwai nasin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata a baya ya araba kowa ya san bakin iya nasa to shufa'ar ba ta wajibi bace musahabbi ne shufa'a ta dole sai abin da ba a raba ba an sha nana ta wannan yace wala shufa'ata fi bi'rin wala fi fahalin nakhli babu shufa akan rijiya ita kadai wala fi fahalin nakhli ko kuma namijin dabinai wanda ake tirar kililin sakmato hodassa ana ainihin kadawa matayen dabinai kamar yadda cikin ikon Allah yake cewa ومن كل ومن كل شيء خلقنا زوجين yawa to a kowane abu akwai wannan tazawuj din dole sai da haduwar jinsin namiji da mace galiban halittu haka suke tafiya wani abun ma ba sai wani ya taba wani ba iska ce take sada tsakaninsu وارسلنا الرياح لواقح muna sako iskoki suna masu barbara ko dai su yi barbarar ruwa a cikin gajimarai ko su yi barbara tsakanin maza da mata na bishiyoyi kamar yadda malamai suka ambata la'ala kulli shay'in qadir to in akwai bishiya da ake barbara da ita saboda su da benan matayen da benan suna iya yin 'ya'ya amma idan ba a yi musu wannan kililin ba ‘ya'yan ba sa kyau ba sa inganta ba sa nagartuwa saboda haka yi musu wannan kililin a karyo hudar mazan namijin a kada musu a furanninsu su matayin to yana inganta wato dabinan. to shi yasa ake yi to namijin da ya zama haka su suna gane namijin dabino ɗin saboda sha'aninsu to babu shufa a cikinsa yawa kamar rijiya amma dai ana nufin wai idan an riga an raba wato ma'ana an raba filin da bishiyar take ko rijiyar domin wai muhimmancin rijiyar ita kaɗai ko bishiyar wani ba zai nemi shifa ba don mutum ya dan uwansa ya sayar ma wani in har an riga an raba kamar yadda ƙasar asalinta babu shif'ar tunda an raba to haka rijiyar ko dabinin amma idan ba a raba ba aka sayar da inda rijiya take ko inda dabinuwar take wato bishiyar dabinin yake kaga akwai asalin wannan shufa'ar wato sai rijiyar ta zama taba'an kenan amma dai an riga an raba to yadda filin babu shu'a to haka rijiyar ma ba za a ce ai rijiya ita ta musamman ce ba ita ma dai babu shufa'ar a cikinta amma in an riga an raba qala malikum maliki yace ala hazal amru indana akan haka lamarin yake a gurin kina bayan sun raba wanda rijiya ko namijin dabino ɗin yake cikin rabonsa, to wannan shi kenan mallakarsa ne, in ya sayar ma wani ko wasu yana da damar wannan, da cewa dai ya sayar ma ‘yan uwan nasa in suna bukata shi aka fi so, amma dai shufa'a ta dole dai tana riga an raba baya da ita, duk da muhimmancin rijiyar ko namijin dabinon. Kala Malikun, Imamu Malik ya ce, ولا شفاعة في طريق في طريق Imam Malik ya ce babu shifa'a a cikin hanya wato hanya da ake bi saluhal qasmu fiha aw lam yaslu ta dace da araba ko bata dace ba wato misali a ce hanyar ta gitta ta gaban wato ɗakuna ko kuma gidaje da an riga an raba su. An raba kowa ya san nasa, to hanyar da take wucewa ta gitta ta kowa ce, saboda haka kowa yana mallakar daidai inda yake gaban nasa tunda an raba babu wani babu shifa'a a ciki. kuma asalin ita amfanin hanya abu ne wanda yake ba za a iya sayarwa ba asalin sai dai taba'an yawwa idan ka sayi guri kan ka sayi har hanyar da za ta kai ka gurin don ba za ka iya zuwa ba a sai da hanya ne saboda ka in ba a raba ba za a sayi asalin to hanyar da ta biyo asalin ta shiga cikin cinikin yawwa to amma a ce bayan an raba a ce saboda muhimmancin hanya kamar muhimmancin rijiya kamar muhimmancin bishiya na bijin dabino a ce wani zai buƙaci shufa'a saboda ita hanya kawai to wannan ba daidai ba ne ko za a iya raba ta ko ba za a iya rabawa hanya in ba a raba ba ana ishtiraki wajen mallakar tarayya in kuma an raba to ko yana mallakar daidai gaban gidansa ko gonarsa kamar filin gaban kofar gaban gida qala malikun imam malik yace wal amru indana yadda al'amari yake a gurin mu fatawa da malaman madina suke fada suke akanta annabi la shafa'ata fi arsati darin cewa babu shafa'a wato game da filin gida wani gida an raba ɗakunan to filin kowa yana mallakar gaban gidansa ko ɗakinsa tunda an riga an raba shi kenan wani ba zai ci a ai shi baya neman ɗaki amma filin gaban ɗakin ko gaban gidan yake buƙata gwargwadon abin da yake keɓin gaban gidan ko ɗakin tunda an raba to kowa yana mallakar wannan shufa ba za ta shiga cikin wannan ba saluha alqasmu fiha aw lam yasu ya dace a raba wannan ko bai dace ba tayo a samu filin yana da yawa a gaban gidan gaban ɗakin kowa ko gidan kowa akwai fili da yawa kamar gidajen da gwamnati take yi musamman a zamanin da za ɗabi fili mai yawa kowa yana mallakar abin da ke gaban gidansa keɓin gaban gidansa yan araba saboda haka wani ba zai zo ya nemi cewa an an sayar da gidan mai shi ya sayar da shi ma wani tunda dama an raba ya ce to shi ba asalin gidan yake bukata ba filin na gaban gidan a'a filin gaban gidan ma yana biyo taba'an ne yawa li asli dar saboda haka babu damar wannan in kuma dama ba a raba ba to kaga filin da kuma gidan asalinsa duka ai ana tarayya cikin mallaka to in ba a raba ba ɗaya a ciki ya sayar bata taɓa yan uwansa ba to yana da asalin shufa'ar to in an yi wannan in an sayar masa in akwai wani abu na fili gaban inda aka sayar masa kaga taba'an ya bi amma dai akan filin kawai a ce ai yanzu fili ya zama wani abu shi dan filin ma a yanka masa yana bukata sata shi fili yana bin asalin ɗaki ne ko gida saboda haka tun da dai dama an raba kowa ya mallaki nasa to ba maganar a nemi shifa'a a filin gaban gida da aka riga aka raba kamar hanya ita ma hanyar yanzu ka duba abinda mutane suke yi koyaushe na gan shi sai na ji bakin ciki sosai da tausaya wani al'umma halin da ta shiga ku duba hanyoyin mota kwalta din nan da shekarun baya da yake akwai saurin imani da mutunci ko ba haka bane da gaske da adalci mutane sukan bar rata tsakanin hanya ɗin da gonakinsu, to wannan ɗan tsakanin sai ka ga ciyawa, ciyayin an samu ruwa ciyawa ta samu, masu kiwo, tumaki, awaki har irin bujuman noma, har ‘yan garke ma masu ‘yan baya goma ashirin haka, sai ga sun tattare su ana suna samun ciyawa sosai. Amma yanzu saboda ƙeta da rashin yi wa juna adalci, sai ga mutum ya hau har wannan tsakuwar da take har sai ya zama ya hauro inda wani amma ba zai tsira ba ma'ana ko cewa za a yi sai dai masu shanu su bi ta kan kwalta ce ka duba talaka ne miskini ko kuma fakiri wanda yake dan noma ya dan samu gwamma kaza ko kaza abin da ya sauka amma bai yi wa dan uwansa makiyayi kiwon yan tumakinsa ko awakinsa ko yan bijimansa adalci ba ya rage masa ya ban masa inda da imanin kan akwai ukuwa ta musulunci ai ko arabansa wallahi mutane ko arabansu mutum ya dan rage dan ya samu lada a lahira ma zai yi amma haka suke zaga sun ci shi bai yi wani abu ba ai ba wani abu da ake samu gaba ɗayan tsawon inda mutum zai ɗauka ba za a samu gwamma guda galibi saboda bayan wani abin kirki wuri amma haka suke yi to kaga wannan abu ne wanda yake hanya face ta kowa da kowa hanya ce wacce take ta ratsa wanda aka ce don maslahar al'umma ko gonarka ce ko gidanka hanya ta biyo to baka isa ka ce wai kai ba za ka sayar ba wajibi ne ba za da ya kwace maka sai a biya ka amma dole ne ka amince kai ko masallaci ne in ya zama in ba a yi hakan ba za a samu damuwa hanyar ta ɗauko ba yadda za a kauce da hanyar wani daga masallaci an kauce to za a yi munar kwana ko wani abu zai cutar to sai a ɗauke masallacin a kai shi gefen da misali ya dace a yi kwatankwacinsa saboda a yi wucewar al'umma ka gani amma ka duba yadda mutane suka zama Allah ka shirya din saboda ka yi mutum ya san ya irin wannan to ya je ya cire shukar ma kar ma ta ja masa masifa ko ba haka ba kai wa 'yan uwanka adalci ba mutane suna amma abin da kake kai ko ku lura da wannan ba ne duk sanda naga irin wannan sai abin ya bani takaici kwarai da gaske ce to shi mai saniyan nan mai akuyan nan aina zai yi kiwo ba ba saura yanzu saurar ma yanzu haka ko akwai ta in ta wani ce ana iya fi koraka a fitar da kai a ce maka ga gani in wurin da mutane suka yi noma ne a yan fadamu ko gonaki baka isa kai kiwo sai ka je ka saya dan wurin da ya saura kawai irin waɗannan wuraren ne burtula ma duk an bi an sare su an abin nan sai sai abin nan makiyayi kaman hasada da bakin ciki ake masa to wani irin mawahalci irin wannan kaɗan ne waɗanda suke makiyayi da suke jin daɗi sai masu arziki sosai galibi mu ta nan ma ba irin waɗannan ɗin sai mawahalta nawa ake amma haka dai ba adalci za shirya da mu ya ce yau ya ci kala malikun imam malik rahimahullah ya ce fi rajulin ishtara shiksan min ardin mushtaraka game da wani mutum da ya sayi wani ɓangare na gona ko gida da ake tarayya a cikin mallakarsa, ala annahu fiha bilkiyar. To, cinikin da aka yi akan cewa shi mai sayan yana da kiyari zuwa lokaci kaza, an sayar masa da gonar ko an sayar masa da gidan, amma da bazara ne misali, sai aka ba shi zaɓi cewa a bari wato ya nemi zaɓin cewa ko jinkirin cewa damuna ta sauka ya ga yanayin yanda gurin yake da taruwar ruwa ruwa yana taruwa ko yana kaza yana so ko wurin akwai laka ko wani abu daidai yake son ya sa ka yi cinikin akan haka kiyari a ciniki da an san shi ana iya kiyarin yini ɗaya kwana biyu abin da ya kama da haka yana iya kuma ya zama watanni ma a bayi da kuyangi ma ana kiyari har na shekara guda to a takaice dai an yi cinikin na wani ɓangare wanda ke tarayya da wasu shi sai ya sayar da wannan ɓangaren nasa ga wani bai tuntuɓi ‘yan uwansa ba amma cinikin da aka yi ba zartacce ba ne ba ciniki ne zartacce na lokaci guda ba akwai khiyari a ciki sai ya yi shawara ko kuma sai bayan wani lokaci zai dawo ya tabbatar da ciniki ya fada ya tabbata ya biya ko kuma ya ce a shi bai bukata ya fasa kafin lokacin muddar khiyarin ta wuce ya ce mutum ne ya sayi wani bangare na gona wadda mutane suke tarayya a ciki ala'anahu fiha bil khiyar akan cewa shi mai sayan an ba shi zaɓi na wasu kwanaki ko wasu watanni shi kiyari shari'a ba ta ƙayyade masa misali ƙa'ida ko kwanaki ba ya danganta da ɗabi'ar abin sayan ne ko ba haka ba kamar gona galibi babban abin da ake taraddadi a kanta gona misali yanayin yadda za ta karɓi ruwa jikuwarta ko ko kuma irin laushinta ko taruwar ruwan ko akasin haka. To, irin wannan, to kiyarin da aka bayar ba ciniki ne zartacce ba. To, fa'ara da shuraka ulba'i an yi akwazo ma ba a sharikuhun bishifa'ati kabla an yi al-mushtari. Fa'ara da shuraka ulba'i sai masu tarayya da mai sayarwar suke son an yi akhuzu su karɓe ma ba a sharikum abinda ɗan uwansu da ke tarayya da su cikin mallakar asalin asalin gonar ya sayar suna so su karɓe wannan abin da ya sayar ɗin bi shufata da shufata da suna da haƙƙinta qabla an yakhtara al-mushtari amma kafin shi mai sayan ya zaɓa ya zo ya ce ya saya ya zartar da ciniki ko kuma ainihin ya fasa kafin muddar kiyarin ta ƙare dai a takaice ina sa fata mun gane yawwa dan uwansu abokin haɗakarsu ya sayar da ɓangaren sa bai tuntuɓe su ba asali kenan suna da kiyari to inda ciniki ne zabtacce to nan take sai a yi maganar sai a fitar da shi a sa su biya kutankucin da aka sallama masa amma yanzu cinikin da aka yi da shi ciniki ne na zaɓi yawwa ko ko bai zo ya ce ya zartar ba ko ya janye ba to su kuma a wannan tsakanin kafin muddar hiyarin ta ƙare ya yanke hukunci sai suke so a fidda shi su maye madadinsa to wannan ya ce inna zalika la yakunu lahum to wannan damar ba za ta kasance musu ba hatta ya huzal mushtari wa yasbuta lahu al-bay' har sai an kai gaci kenan sai yawa sai shi mai saye ya karbi cinikin ya saya kenan yawa kafin muddar kiyari ta kare ko a ƙarshen ta ya zo ya ce eh ya saya yawa ciniki ya tabbata gare shi to sai a ce to shi kenan ga waɗanda suka fi ka cancanta masu haƙƙin shufa kai alƙali ya fitar da kai in ma abin bai zafi ba ko wani malami ko almajiri ne mai fatawa ya ba su fatawa suka amince ai dama ana yin haka ko ba dole sai an gurfana gaban alƙali ba ana yin ayyana hakan kace malam da Allah in ba sauri kake ba ko kuma ba inda za ka je in ba ka da shiguni da yawa muna da matsala tsakanin wannan da wannan eh muna son ka tsaya ka mana hukunci yawa to in an yadda eh to da abin da zai yi hukunci shikenan kaga sai bi matakan shari'a kamar alkali ko a irin wannan ɗaya ce to ga yadda tsarin yake wa amma ba wai zai wasa kwakwalwarsa ba ne kawai ya yi hasashe, ko? A, sai wanda ya san shari'a. Na gani, wato, a wani lokaci da aka ce wani shugaban kwamitin shari'a ne a wata jama'a, amma fa mutumin ya dai iya tsari, tsarin zance da tsara yawa shiri, amma dai bai karatu ba gaskiya. Saboda haka, kuma aka ce shugaban kwamitin shari'a da za a ce sasanto ko da sasanton sun shi ma sai an san shari'a eh kama sai a zauna matsaloli da yawa yawa sai ya tsara su tunda ba sanin shari'ar yayi ba wani abin kuma wato shari'ar sai ta gigita hankali ba ta saba masa ba ko ba haka ba ma'ana abin da hankali yake tunani shine ba shi ba ne mutum ta mamaki in an masa bayani sai ya gane yawwa to ba irin wannan ba malami ne ko ɗalibin ilimi ne na gaske wanda ke da basira yake fahimtar karatu ce to ga abin da ya faru ce to kai ga abin da ake nema a gurinka ka musa ne ko ka amince a ce na amince to ai ka gazance ya zo da sauki sai ka yi kaza sai ka ba shi haƙƙinsa ko ka ba shi damarsa kuma bai ya ce bai amince ba za a ce sai ce masa ato ai ko ka amince kamar shafa'a ko ka amince ko kada ka amince ai sahibu shar'i shi ya bashi wannan dama yawa in kuka ki yarda in ka ki yarda da wannan sai a tura ku gaban wanda zai sa ka dole mai fatuwa shi zai baka misali hukunci ne ko ko hakan wanda aka nada shi bai da dogarawa ai ko bai da kurkuku bai da damar tirsasawa sai sai sai ku wuce gaba kuma ya ce amma shikenan kawo shaidunka duk sai a gudanar ala kulli halin dai ba za a ainihin ba su haƙƙin shifa ba ko a gaban alƙali ko a gaban wane ne sai in an jira ya zartar da ciniki shi mai saya yawa tun ya ga kaman ciniki ya yarda kaga ai ciniki ya tabbata gare shi to sai a ce to kai an dakatar da kai saboda haƙƙinsu na shafa'a shari'a ce ta basu amma su biya ɗan uwansu yadda aka sallama maka ba wani sabon ciniki ba za a yi dama ka'idar shufa'a ba za a sake ciniki ba yadda aka zartar da cinikin da in dai ba wai ya saba shari'a ba ne ba ya saba shari'a to wannan misali a ce za a biya da wani abu wanda akwai garar a cikinsa to kaga wannan ba za a zartar da wannan ba amma dai in abin ya dace da shari'a sai a ce to su biya anin yadda aka sallama masa amma kafin kiyarin ya kare ba za a ce suna da dama ba shine abin da Imam Malik yake ne fa iza wajaba lahu al-bay'u falahum ash-shafa'a idan ciniki ya tabbata wajaba ma'ana sabata idan ciniki ya tabbata gare shi to suna da damar shafa'a وقال مالك في الرجل يشتري أرضا Imam Malik ya faɗa game da mutumin da zai sayi gona. Wata Imam Malik yana cikin mutanen da Allah musu basirar tunani sosai, kamar Abu Hanifa da dukansu ma dai, in ka ga fikhunsu, an ce ma babu kamar Abu Hanifa a wajen wato kaifin basira da hasashe da ainihin hararo abubuwa. wato babu wanda ya maganganu na kiyasi da sauransu kamar Abu Hanifa da yake shi ya riga yi waɗannan ɗin kuma bai samu tarin hadisai a lokacin hadisan ba su yawaita ba don shi tabi'i ne ƙarami ya riski sahabbai sun kai goma shekara ta tamanin aka haife shi sahabbai kuma sun ƙare shekara ta ɗari daidai ko casa'in da tara kaga yana da shekara wajen sha tara ko ashirin sanda sabai suka kare ya sattar da wasu saboda shi tabi'i ne lokacinsa hadisin bai kwarara da yawa ba aga imamu ahmad ya fi sauran duka sanin hadisi yawa da tara su saboda ya jinkirta bayan abu hanifa da shekara sama da abin nan sai bayan ma abu hanifa da shekaru goma sha shida aka haife shi ko sha hudu kaga shi ya samu amma dai kiyasi babu kamar abu hanifa amma malik in kana karanta littafai musamman na farko irin sun mudawwana sun waɗa za a ga lalle kaifin basirar magabata. Malik ya faɗa fi rajul ya shitari ardan game da mutumin da ya sayi gona ko ƙasa, wata mukusu fi ya dai hihinan, ƙasar ta zauna a hannunsa tsawon wani lokaci, ya sayi gona ko ya sayi gida, yana riƙe da kayansa, sun mayate rajulun fayu da riku fiha haƙƙan bi mirasin. sannan sai wani ya zo, wani mutum daban ya zo, sai ya riski haƙƙi a cikinta da gado. Yana faruwa irin wannan, ko malamai a sha'anin gado sun irin wannan magana. Irin da, ko yanzu ma ana samu ai da mutane suke tafiya, a cewa ne ya ɓata ko labarinsa babu. Wani ya ɓata ba ko labari ba a san inda yake ba. ashe ya je ne ya ɓoye kansa a wani gari yana ta harkokinsa ya bar matarsa ko matarsa da ‘ya'yansa anan ana ta jimami shi kuma yana can har sai ya aure ya haihu ma kuma in Allah ya juyo da hankalinsa ya dawo na sai ya gaya musu cewa yana da iyali a can ya ƙi gaya musu ma inda ya zauna duk an irin wannan jahilci da kwaɓa, to sai ya mutu kawai sai ana tunanin a iyakar ‘ya'yansa kenan da matansa, sai ga wata mata da ‘ya'ya biyu ko uku ko biyar ta zo da ce, a tafau ta zo karɓar abin nan gado ne, to kuma su ce ba san da shi ba ba san kaza ba, sai an yi ta har ta buku kuna a tabbatar. To irin wannan yana faruwa da jefi-jefi haka. To sai wani ya zo ya riske haƙƙi na gado a wannan gona ko ƙasa da shi mutumin ya saya. To in dai nasabarsa ta tabbata, shi ma ɗa ne ga wannan da ya mutu, ko dai ya zama in ma wace nasaba ce ta sa zai yi gado, in kalala ne kaga ko da ba abin nan ba uba ko ɗa ba, ai kaga ‘yan uwa ne masu gado. dangantaka ta tabbata saboda haka ya zama ‘yan uwan da suka gaji gurin wani ya ƙaru yanzu kaga haƙƙinsa ya tabbata kenan inna lahu shafa'ata in sabata haqqu cewa yana da shafa'a shi ma in haƙƙinsa ya tabbata kamar yadda asalin waɗanda suka ci gadon suka suke da haƙƙi wa inna ma a gallati al'ardu min gallati to amma lallai abin da gonar ta samar da shi min gallatin na amfani, wani abu da ta yi ta samar lilmushtaril awwali to na mai sayan na farko ne, wannan wanda aka sayan masa gurin kafin bullowar wannan magajin, to kayansa ne, gona ce ya noma, ya koma noma ko da binai ne, ya cira, ya cira, ko iya shekara ɗaya ne ko kuma a shekaru da yawa abin da ya noma ya samu a jikin gonar ko bishiyoyin abin da ya tsinka a jikinsu duka wannan nasa ne, in ma an karɓe ta daga hannunsa da haƙƙin shufa'a, saboda wannan da ya zo, to ba za dai a taɓa wannan abin da ya riga ya samu ba, na faɗan gane. Yawwa, ya ce, ila yaumi yasbutu haqqul akhar har zuwa ranar da haƙƙin shi wannan ɗayan da ya zo ya tabbata. Yawwa, wato daga sanda aka sayar masa da ita idan ga noma ko yana renon bishiyoyin yana samun abin da yake samu duk wannan nasa ne har zuwa sanda haƙƙin shi wannan da ya bijiro ɗin ya tabbata. In ta bar hannunsa to shi ne. لأنه قد كان دمنها لو هلك ما كان فيها من جراس أو ذهب به سيل ƙarshen jumla kenan لأنه domin shi قد كان دمنها ai ya ɗauki asararta ai tunda ta zama mallakarsa daga sayar masa ai ta zama ta tsako yawa kafin a yanka da tashi din li'annahu kana qad kana damina domin ya riga ya ɗauki hasararta lau halaka ma kana fiha inda abin da ke cikinta ya salwanta min girasin na dashi aw zahaba bihi saylun ko kuma wata mashariya ta zo ta share ai ashe zai asara ko ba haka ba to tunda kafin wanda ne bayyana inda an samu asara ma yayi noman gaba ɗaya hasara ko ya reni ƴaƴan itace duk yayi hasara ba za a ce a biya shi ba idan mai haƙƙin shifa'a ya zo duk abin da za ka iya ɗaukar hasararsa inda hasara za ta taso, to kai ne ko macancancinsa idan ribar ta zo, shi ne fukaha suke kira alghunmu bilghurm yawa alghunmu bilghurmi mutum yana cin gajiya ya ci ganima a inda kuma zai ɗauki hasara yawa inda zai ɗauki hasara misali an sayan maka da dabba ashe maha'inci ne kan mu ce ɓarawo ko ɓarawon ne kai dai baka san ɓarawon ba ne don kar ka zama mai laifi ko ya sayan maka da dabba baka san ashe ba tasa ba ce za ka sayan maka da ita ta daɗe wurinka saniya ce ko tinkiya ko akuya ko kaza in ƙaramin ƙarfi ne kai kiwon kaza kake misali kowa da matsayinsa to ya kamo kazar wani ashe ka ɗauka yankyasa masa ita aka yi kiwata har ta zama abin da ta zama ya zo kasaya ashe ta wani ce to ta zo hannunka ka ba shi kuɗi ya tafi ya yi sha'aninsa tana hannunka sai mai ita ya bayyana daga baya bayan ta haifa maka ‘ya'ya ko ta yi kwai ka dafa ka ci ko ka sayar ko in dabba ce ta haihu ko ka tatsi nononta ka yi amfani ko ka yi aiki da ita ko ma mene dai sai daga baya ashe rabon wancan bai gama fita ba sai aka gano kazar ko dabbar ko kuma menene din to shi wanda aka gano kayansa ya tabbata kayansa ne dole za a mayar masa amma ba za a ce wannan da ya saya ya yi hasara ba gaba ɗaya abin da ya mora kuma wai sai ya mai da shi ba zai mai da wannan amfanin da ya yi ba domin idan da ta ta abin na aika ga misali hasararsa ce yawa inda za a gano misali inda za ta mutu kuma a gano cewa ta wannan ce dole shi zai biya ko ba haka bane yawa ba za a ce mai ita ya yi asara tun farko ba in dai ta bayyana daga baya saboda haka dai inda duk za ka yi hasara to kuma in riba ta zo ta kaci abin da nake nufi in mai ita ya gano ta aka ga za a mayar masa shi ya rasa kenan saboda haka idan ko ba in ko misali a ce ba a gane wannan ba bai samu ba to amfanin nasa ne kamar yadda asalin tunda ba a gane mai shi ba nasa ne to amfani in an gano din ma ba za a karbi amfanin ba tunda inda ta mutu shi ba abin nan ya yi hasara ya ce li'annahu qad kana da minaha domin zai ɗauki hasarar talau halaka ma kana fiha min girasi inda da shin da ke cikinta ya salwanta au zahabi bihi sailun ko kuma magudana ta tafi da shi qali ci fa in zamanu in zamani ya yi tsawo au halaka shuhudu ko shaidu sun mutu shine sun halaka au matal ba'i'u ko kuma mai sayarwa ya rasu shi wanda ya sayar da asalin shikisin wannan bangaren awil mushtari ko mai sayan eh kamar da ababin da ke abin da ke faruwa yanzu kaga an zo ana neman tattaba kunne ko wani jika na ɗefi can ya zo yana neman gadon kakansa za yi lissafi a ce shekara sittin kenan ko shekara hamsin wani ma sai an nemi mafi tsufa don na ga wannan wani wuri da ake ta tambaya wanne ne ya san asalin sanda baba ko kakan wane yake noma gurin nan sai aka ce wannan dattijo alƙalla ya kai shekara saba'in amma tun yana yaro dai sun tamyizi yana tuna kaza to kaga ai zamanin yayi tsawo ko eh zamani yayi tsawo wani ma sai yafi haka to in gado ne sai a bibiya in ya kai ko ma nawa ne sai a tafar yawa to anan din yace abin yayi tsawo sosai auhu ma hayyani ko a ce a'a mai sayarwar ko mai sayan duk sana raye amma fanu sai aslul bai'i wal ishtira'i li dole zamani an manta asalin cinikin da sayan yadda aka gudanar da shi saboda tsawon zamani ko musamman ma a ce kamar da daɗin abubuwa duka ba su yi zafi ba akwai ƙarancin aiki da shari'a ko kuma wato saka ido kan abubuwa saboda duk abin ba irin na daga baya ba ne ba ba rubutu ba wani bayani to fa inda shafa'atu tankadu shafa'ar za ta saraya waya a kuzu haƙahu lazi sabata lahu in yana da wani haƙƙi dai da ya tabbata yawa gare shi kawai sai ya karɓa ai tun da dai yana da gadon ko yawa ai ba za akwai rabonsa dai amma wani da ya sayar da wani abu can ba a san kan abin ba an ce akwai su yanzu misali ya samu da mutum uku ne ko hudu misali yanzu sai ya samu mutum biyu ne sai kuma kasonsa ɗin da da ba a san shi ba bijirwa daga baya. Daga uku to amma an ce dama akwai wani amma shi ya sayar ma wani ne amma dai ba a san ma yadda abin ya faru ba abin ya dade to kawai karbi nasa yanzu kawai kar a tono wanda can a ce to a dawo haƙƙin shi fa'asta yake bukata sai an kori wannan misali wanda kakan babansa misali ko kakansa akalla ma dai da shi aka yi abin to kaga tunda ba a tantance ba sai a haƙura da shi kawai ya tafi wa sai karɓi ya abin da ke haƙƙinsa ne kawai daga tarayyar ko haɗakar a bar maganar shufa'a wa in kana amruhu ala ghairi hazal wajhi amma idan al'amarinsa ba irin wannan fuska bane fi hadasatil ahadi wa qurbihi game da rashin jimawar zamanin da kusacinsa, hadasatul ahad rashin jimawa yauyau ne, hadis yauyau kenan ba daɗewa. Wato, in bai zama bisa irin wannan fiska ba, ta daɗewar har a manta ko mutanen sun mutu ma ba bayani, yauwa. In ya zama fi hadasatul ahadi akwai wato kusacin wato yawayo ɗin zamani sabuntar zamani wa kurbe da kusacinsa wa annahu yara annal ba'i'a gayyaba samana wa akhfaru kuma yana ganin cewa shi wanda ya sayar da ɓangaren nasa ya ɓoye kuɗin ya ƙi faɗar nawa ya sayar wa akhfaru ya ɓoye ne kawai eh adafa tafsirin ne da gayyaba da akhfa duka ɗaya ne yawa ba ma'anar ɗaya ce sai dai kawai ƙarin bayani li haqqa bi zalika haqqa sahibi shafa'ati ya ki cewa kaza ya sayarwa shi wannan ɗin da ya sayar masa abin ya ɓoye in ba a san nawa ne kuɗin ba to ai to nawa za a ce su biya ai sa haƙura ko to sai aka ce to ba haka bane yawa ba haka bane wa quwmatil ardu to anan kan tunda an san ga mai sayarwar ya an san shi sannan ga wanda aka sayarwa amma kawai kin faɗar takamaimai in kuɗin ne shi kawai sai ce shi gaskiya ya manta ma kasan abubuwa sun yi wa mutane yawa mutum ne sai ya ci bashi yanzu ya ci bashi ba shi zai ci amma in yanzu sai ce ya manta nawa ake bin sa kasan kwakwalen mutane yanzu akwai matsaloli da zukatan ne suke da matsaloli kafin amma asali wanda yake bi zai iya mantawa amma wanda ake bin sa indai ba zuciyarsa ce ta samu matsala ba ba zai manta ba ko ba haka bane to amma zai ce a shi ya manta kaza da kaza kaza to don ya ɓoye to ba za a bar shi ba ya za a yi ya ce kowai matil ardu ala kadiri ma yura annahu samana to yanzu sai a yi kimar wato ƙasar ko ɓangaren da ya sayar ɗin gwargwadon yadda ake ganin kuɗinsa kenan a yanzu sa nemi dillalai masu adalci wanda ba sa zankan sa ce to wannan guri yaya kimarsa za ta zamanto kima ta gaskiya fayar siru samanuha ila zalika yawa to sai a mayar da kuɗin ga wannan kimar sai ce to shikenan ka manta ko to dillalai sun yi wa wurin kima kaza saboda haka eh su yanzu masu haƙƙin shifa'a ko mai haƙƙin shifa'a ɗan uwanka ko ‘yan uwanka za su biya ka za su biya wancan ɗin kenan tunda ai shi wanda wato ya saya shi za a fitar ko ba haka ba shi kan mai saya ya riga ya biya wannan ya biya mai asalin sayar da bangare ko ba haka ba shi ya ma wannan ya mallaka to sai a biya wancan sai a ce yanzu mallaka ta dawo wato tasu ya ce summa yunzaru ma za ila ma za da fil ardi sannan sai a duba abin da ya karu a gonar dan abin ya dade ai ta yu an ƙara yin wani abu min bina'in kaman gini in fili ne to sai a duba bayan an yi kimar filin an biya daidai kimar sun biya an fitar da wancan to sai a duba in akwai ginin da shi yayi shi wanda ya saya, au girasin ko da shi, gona ce, au imaratin ko rayarwa, kuma menene da aka yi wurin ya zama an ciyarci da shi gaba shi ne ma'ana ƙaruwar. Fai kunu alama ya kunu alaihi malifta al'adda bi samanin ma'alomi. To sai ya zama hukuncin akan yanda wanda ya sayi ƙasa da kuɗi sananne yake kasancewa, suma ba na fi hawa ga rasa, sannan ya gina ya da shi. yadda aka faɗi irin yadda zai yi a baya to haka wannan ma zai yi ai a baya ya ce idan mai sayan wuri wato wani ɓangare ɗin ya saya sai amma sai ya gini ko ko ya gyara wuri ya noma ya wuri ya canza to in mai son haƙƙin shufa'a ya zo to in ya yarda zai biya wato asalin kuɗin na bigiran sannan ƙimar ɗawainiyar da aka yi ginin ko aka yi da shan aka yi ma'ana zai fidda shi ga baki ɗaya yana da haƙƙin shi fa in kuma ba zai yi ba to sai ya haƙura kawai to nan ɗin ma sai ya zama haka yawwa bayan an ƙimanta sai a ce to zai biya wannan amma yana da wannan daman ne fa in ya yarda in akwai gini da aka yi ko wani aiki da aka yi in zai fidda mai shi yawwa dan ba za a ce da shi shikenan bari a mayan masa da kuɗinsa kawai shikenan gininsa ya zama ya tafi a maho haka a ba zai yi ba ai baya ba aibinsa ba laifinsa ba ne yawa sai a biya in ya yadda mai karɓar haƙƙin shafa'a sai ya biya shi yawa ya biya ƙimar gurin da aka yi sannan ya biya kuma ƙimar gini ko gyaran gona da aka yi ina fata mun gane shine anan ya dunkule ya ce fayakunu sai ya zamanto hukuncin yabo fayakunu al-hukmu kenan hukuncin zai zama alama yakunu alaihi a bisa yanda hukuncin zai kasance hukuncin wa manifta al-arda wanda ya sayi gona ko kasa bi samanin ma'lumi da kudi sananne ai bambancin wancan da wannan kawai shi wannan yayi dungu ya ɓoye gaskiya ne ko yawa da tunanin a ce to tun da dai an manta gaba ɗaya a haƙura kawai a ƙyale shi baya son ɗan uwan nasa ya mallaki wurin ne ka san bakin ciki in mutum zuciyarsa ba ta da kyau sai a ga yana kiwa ɗan masa gara ma wani bare ya zo akwai mutanen da ba za mutunci da danginsu ba za zumunci ba sa yi da ‘yan uwansu cewa ne ba ya yi da ƙaninsa ko wansa ko kawunsa ko babbansa wani an ta ɓaci ma uban na sama sama sama suke ba haka ba ne Allah kiyaye mu Allah raba mu da irin wani to saboda haka sai a kimanta a biya kimar sannan a fitar da shi in ba haka ba kuma sai a haƙura sun ma a kaza ha sahibu shifa'ati ba da zalika sannan mai shifa'a sai ya karɓe ta bayan biyan kimar gini ko aiki da aka yi bayan an biya kimar da fatan dai an fuskanta shi karatu na fiqh duka haka yake da ka ji shi amma dai dan da an saba da karatun alhamdulillah za kala malikun maliki yace ya ce wa shafa'atu sabitatun fi malil mayyit kama hiya fi malil hayy shafa'a tana tabbata a cikin dukiyar wanda ya mutu kamar yadda take a dukiyar rayayye wato ma'ana in mutum ya mutu ma ai kaga ji ko ƴaƴansa za su gaje shi to in sun gaji haɗakar da yake da ita da ‘yan uwansa, kaga ai har yanzu dai wato shif'ar tana nan, abin da suka gada yawa, to shi idan da za su sayar misali, don kasancewar shi babansu da ya mallaka ya mutu, ba za a ce su ‘yan sun sayar ba su tuntuɓe bafanninsu ba babu shifa'a ko? Ina fata mun gane, yawa. misali su uku ne suke mallakar gurin to sai ɗaya a cikinsu ya mutu to kaga ai kasonsa dai na magadansa ne ko su kuma ɗannan ‘yan uwanna suna raye to idan misali ‘ya'yan za su sai in za su yi gaskiya sai su tuntuɓe bafanninsu in za su saya sai su saya su ba su kuɗi sai su je su raba idan ko misali sun sayar ba tare sun tuntuɓe su ba kaga dukiyar mamaci ce to amma shuf'at ta shiga yawa saboda haka ana iya daga abin bafannin sai su je su sa a fitar da wanda suka shigo da shi yawa ya sayi kason dan uwansu da ya mutu a sayar musu ya so abinda suka sayar ma wancan barin su ƴaƴan sai a ba su je su raba yawa kasan da yawa sai kaga ƴaƴan suna gaba ko suna jin haushin wato bafanninsu abubuwa dai na kwama tala ra'ayoyin mutane sai a hankali bayan kashe ahlul mayyiti an yanka sira malul mayyiti kasamu idan yan uwan mamacin sun ji tsoron kada dukiyar mamacin ta tarwatse kasamu to sai su yi sauri su raba su ma bawo sannan su sayar falaisa alaihim fi shifa'atun to kaga in an yi haka ba wata shifa'a tunda sun haɗu sun sayar yawa bayan an raba sai ce a raba ko ba haka ba in suna jin tsoron tasowar wata matsala in an jinkirtar to sai su karbi kason su su ce a raba in zai rabu in an raba kaga sai su sayar da abin su to kaga ba wata shifa'a da za ta zo ba za a zo a tambaye su wani haƙƙi na shifa'a ba tun farko dama sun yi maganin abun sun nemi a raba kuma dama an ce duk abin da aka riga aka raba ai ba maganar shifa'a a cikinsa ko sai wa sai dai musahabi ne a tallata wa wanda ake kusa da shi din yawwa qala malikun imam malik ya ce wala shifata inda na fi abdin babu shifa'a wajen mu a wajen bawa da aka mallaka tare wala walidin ko baiwa wala ba'irin ko raƙumi, wala baƙaratin ko saniya, wala shatin ko akuya, wala fi shaɗin min alhaiwan kai ko ma menene cikin ababe masu rai ne, wala fi saubin ko tufa, wala fi berin laisa laha bayadun, hakanan wato wata rijiya da ba ta da fili, rijiyar da ba ta da wani fili mai yawa wanda za a ce za a iya dashe ko wani gini, wa dashe ma dai za a ce tun da rijiyoyin suna yin su ne domin gonaki ko da shi ko shuka eh ba fili shine baya din rijiya ce ita kadai haka inna mashifa'atu fi ma yasluhu duk da ita rijiya misali tana cikin tabbatattun abubuwa amma in ita kadai ce an fi da ita daga cikin sha'anin shifa kamar da makaranta can a baya inna mashifa'atu fi ma yasluhu annahu yan yan qasina inna mashifa'atu fi ma yasluhu annahu yan qasima ko kuma yasluhu an yan qasima ana ko ya aka ce an kasihu yan kasimu ko wato ita shufa'a tana kasancewa ne cikin abin da ya dace kuma zai iya yiwuwa a ce ya rabu yawa za a iya raba shi kaga kaman gona din yawa za a iya cewa ka dada kaza ko kunya kaza ko tako kaza haka gida kuma ɗaki kaza yawa to kaka shaguna misali abin da zai iya rabuwa wadda ka ofi hududu min al iyakoki za su iya kasancewa na daga ƙasa a sa bikon nan da nan nan da nan a ce wannan iya naka wannan ma a ce taku kaza naka to wannan shi nan ne shi ba take iya kasancewa idan ba a raba ba wani ya sayar yawa to sai a zo a ce a fitar da shi a sayar ma 'yan uwa su haɗe kamar da muka sha bayani fama ma la yasbihu fihi al-qasmu fala shufa'ata fihi amma abinda ba za a iya raba shi ba babu shufa'a a cikin sa yazo bawa ai ba za a raba shi ba ko rakumi ko saniya inda ma ba misali sayan ta aka yi don aiwatan datta ba ko a wannan kuma sun saya ne suna kiwonta to tunda mayawuci ya ce ita ba wani bane abu sabiti babu shifa a ciki duk wanda yake son misali ya sai da kasonsa to sai dai nemi yan uwansa cewa su sayar abin nan a sai da ita a raba kuɗin ko kuma misali a yi ƙimarta su fitar da shi su ba shi ƙimar abin da yake bukata amma ya kawo wani ya haɗa su mallaka to wannan maganar matsalar shufa ba in aka yi haka ma to shufa dai ba za ta taso ba to shufa ba za ta taso ba ƙarshenta a je gurin alƙali ya wajabta a sai da ita a raba kuɗin tunda abu ne tufa ce a tufa guda misali mutane biyu za su iya saka ta ne kaga ba zai yiwu ba balle a samu shifa'a qala malikun maliki ya ce wa man ishtara ardan fiha shifa'atu li nasin huduri wanda ya sayi wata ƙasa gona ko fili ko gida ta wasu mutane amma su suna nan amma su suna nan suna nan ya sayi gurin to amma akwai masu haƙin shifa a ciki falyarfahum ila sultani to sai ya kai ƙara su wajen sarki ko alƙali wa imma an yasahiqu wa imma an yusallima lahu sultan ko dai su karbi haƙƙin su su nemi haƙƙin su su karba shikenan ya san ya fita yawa sai ya haƙura ko kuma in ba su yi hakan ba bayan ya kai ƙara to alƙali ya tabbatar masa da cinikinsa kawai sai na son guri su suna nan sun ƙi nema sosai a shiga tsakaninsu da shi yawa kaga amfanin ki sai suna da haƙƙi kar su je su yi hankin ɗinsa wato ma'anar su dakatar da shi shi ba su ba shi damarsa ba kuma ba su hana shi ba ma'ana yana yana ta taraddadi a'a su karɓa in za su karɓa in ba su karɓa ba kuma ba su ɓata masa lokaci ba sai a ce to an kaɓe hannayensu kawai an tabbatar masa da cinikin shine abin da ake nufi fa in tarakahum fa lam yarfa amrahum ila sultan to idan shi bai ya kyale su bai ɗaukaka al'amarin su zuwa ga sarki ba ko alƙali dan alƙali wakilin sarki ne wa kad alimu bi kuma san san ya saya ba su yi magana ba shi kuma bai kai ƙarar su ba fatara ko zalika hatta ɗala zamanu sai suka bar wannan har lokaci ya yi tsawo an ce shekara guda misali wasu ka ce ƙasa da haka shekara guda wasu ka ce ma wata ɗaya ko wata biyu sun maja'u ya ɗubo na shafa'atam sannan suka zo suna neman wai haƙƙinsu na shafa'a alhali sun sani ba su nema ba wala ala zalika lahum bana ganin haka suna da damar haka wasu fuqaha da suna ganin duk sanda suka nema suna da haƙƙin to amma wannan ra'ayin na Imam Malik ya fi tunda sun cancanta kuma suna sane me yasa ba za su yi magana ba wa sai su yi magana in suna so sai a sayar musu in ba haka ba kuma shi a tabbatar masa da cinikinsa ya tabbatar cewa cinikinsa ya tabbata amma su ba su buƙaci haƙƙinsu ba kuma ba su bar shi ya mallaka ba kaga wannan akwai ɓata wa mutum lokaci akwai rashin adalci kuma musulunci baya goyon bayan irin wannan ɓata lokaci wallahu alam kaji wasu daga cikin masail ɗin shafa'a kenan wannan zai haska mana yadda musulunci yake da ragba wajen riskar da haƙoƙi ga mutane da baiwa kowa dama da haƙƙi irin nasa yawa in dai kana da haƙƙi to wani abu ba zai tare maka tare ka daga haƙƙin shari'a gata ne ga kowa amma yanzu da aka saki tsarin shari'ar da shi yasa abubuwa ba sa tafiya da shiri ko daidai Allah mai da riko da shari'a cikin dukkanin lamara Allah mana afuwa daga kusurin Allah ya dace da mu